أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amma ba'adu yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna yinin alkamis daren juma'a 25 ga watan ramadan hijira yau na da shekara 1445 daidai ga hudu ga watan hudu na miladiya 2024 barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka masallacin bohol da ke wannan unguwa ta riyal kwatas a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da bibiyan tarjamar alkur'ani mai girma wanda muke cikin wannan wata kuma a wannan darare masu albarka na ramadan wanda a yau insha Allah in ba manta ba dai muna cikin suratul nahl sura mai namba ta goma sha shida idan ka ɗauko ƙirgen surorin alkur'ani daga sama zuwa kanta a karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta goma sha bakwai yau za mu tashi aya mai namba ta goma sha takwas a cikin surutun nahal wannan kuma shine darasinmu na hudu a cikin surutun nahal insha Allah Allah rama bismillah بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم a idan kuna bibiyar karatun da yake ƙur'ani dama wa'ansu malamai suna cewa kamar chain ne haka silsilatul ƙur'an kamar ƙur'ani a haɗe yake daga nan in ka bi shi to fasilar da ake samu tsakani ba ta kore kuma jeranto su wajen isoshi da ba da labari da hukunce-hukunce da kuma al'amura na tauhidi da mu'amala idan kun kula wajen kwana uku duka darasin namu ƙur'ani yana ba mu labarin ni'imomi da Allah ya mana ne ni'imar kaza sannan sai ni'imar kaza sannan sai ni'imar kaza ana fahimta to inda za mu ɗora a yau sai Allah ta'ala yake cewa su wannan ni'imomin da Allah ya ɗan ebo kaɗan daga cikin dubban ni'imar da ya mana yake ba mu misali a nan ya ce to da za ku zauna ku dinga ƙidayen ni'imar ba za ku iya girgita ba shine wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ka zauna ka dinga cewa Allah ya mun kaza Allah ya mun kaza Allah ya bani kaza Allah ya raba ni da kaza to baka isa ka kirge ni'imar da Allah ta'ala ya mawa walau anna ma fil adami shajarin aqlamun ko ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم Allah ke cewa da dai a ce duk bishiyoyin duniya su koma alƙalama duk bishiyar da gani a feƙe ta koma alƙalami ko a ko a sassaka alƙalama da bishiyoyi kuma kogunan duniya zamto tawada ne Allah ya ce ma nafidar kalimatullah ba su isa wannan kogin ya zama tawada bishiya ta zama alƙalami to ba za a iya rubuce ni'imomin Allah da yawa al'umma ba an fahimta duk ni'imar da Allah ya mana to ba mu iya lissafa ta ba mu iya tsayuwa mu yi wa Allah godiya wanda ya cancanci wannan ni'imar a asiri mu kwatanta kawai yasa kalmar alhamdulillah ita ce kalma mafi nuna ka gode wa Allah an fahimta yasa duk ake cewa alhamdulillah ala kulli hal in ma ka nema wa ka samu ba alhamdulillah in ma ka nema ka samu alhamdulillah domin Allah ya ma dibban abubuwan ma da baka nema ba ya ma abubuwan baka daga hannu ka ce ya bani to ya baka an fahimta yasa yawan maimaita alhamdulillah to kalma kalma ce wanda Allah iya san bayi su dinga maimaita wannan an fahimci wannan Allah yake cewa wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha idan kun zauna za ku dinga kidayen ni'imomin da ubangiji ya muku to ubangiji ya ce ba ku isa ku kidanye su gaba ɗaya ba ku isa ba sannan kuma fadlan an tuɗi ku shukriha musamman ma a ce ku gabatar da godiya ba zai yiwu ba sai dai ku kwatanta duk abin da ubangiji yake nufi da mu kwatantawa za mu amma godiyarmu ba abin da za ta ƙara wa mulkinsa hakanan ibadarmu ba abin da za ta ƙara wa mulkin Allah hakanan fajirci mai fajirci ba zai rage mulkin Allah da komai ba ba zai rage ƙarfin gudanarwa Allah ga komai ba kai an ce ka yi ɗa'a domin ka bi umarnin ubangijinka ne amma sallarka azuminka sadakarka kyautanka biyayyanka da komai naka ba zai amfani Allah komai ba hadisin imamun nawo yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce duk zukatanmu za ta zamto zukata ne na mafi nagarta a cikinmu a sawan mutumin kirki bawan Allah wanda ana mai kyakkyawan zato baya aikin zunubi a ce kowa ya zama irin wannan manzan Allah ce hakan ba zai kare Allah da komai ba hakanan kuma da a ce kowa zai zama fajiri kowa zai zama to mutumin ba mutumin kirki ba saban Allah da kimbin Allah da komai ana ta fasadi a bayan kasa to yace hakan kuma ba zai rige Allah da komai ba yasa in an ce kai alkhairi kanka kakewa ba wai Allah kai ba wai zai kare Allah bane a mulkin sa a'a in an ce ka bar kaza ba dan zai rige Allah da mulkin sa ba kai ake so ka gujewa musiba da bala'i yasa Allah ya ce da za ku zauna ku dinga ƙidayen ni'imar Allah da ya muku ba za ku iya kirge ta ba ballantana ma kuma kuma sa godiyar da ta dace da wannan ni'ima din inna Allah la ghafurur rahim hakika Allah ta'ala mai yawan gafara ne ko mai yawan jinkai ne haisu yan'ama alaikum ma taqsirukum wa isyani yayin da Allah yake muni muku ni'ima bayan takaitar ku dai wa Allah da sai ba ku ya ce ku yi kaza wani ko 50 cikin 100 ba iya yi kuma sai Allah ya mai abin da ya mafi ƙarfin ɗa'atta sama an fahimta to shi ne Allah iya muku ni'ima domin ƙarancin duk da ƙarancin biyayya da ɗa'a to zai muku mamakon ni'imar da da a ce makon bi abin da kuka faɗa ɗari basa ɗari to iya abin da zai muku gida sannan kuma ga an su masu sabo a cikinku saɓan nasu kuma bai hana Allah ya muku ni'imar ba an fahimci wannan walam tuɗiƙoha aidan bihima sannan kuma za ku iya ɗaukan gabaran gode wa Allah ba gode da cancanta da shi akan dukkan ni'imar da ya muku ana fahimta yanzu idan ka ɗau ido kawai ni'imar da Allah ya ma ta gani wannan ni'imar to babu wani abu da za ka kwatanta wai kamar ka biya Allah da wani nema baka isa ba idan nan kuma gashi nan zai dinga bambance ma launi kaga ja kaga kore kaga bulu kaga yalo kaga wane ne da ido ɗayan kuma ba sai ka rufe ka buɗe sannan zai baka wata kalar ba a he ga kala barkatai a gabanka duk kuma idan guda ɗaya ne wannan ni'ima ce kamar yadda kunne guda ɗaya ne zaka ji Hausa zaka ji Turanci zaka ji Fulatanci zaka ji Kanuri iyayen namu da kakan namu ko zaka ji duk duk wani yare zaka ji da kunnuwanka zaka ji su kuma kunnen ɗaya ne in ka tashi furci harshen ɗaya ne amma za ka yi faɗi kaza za ka faɗi kaza wani man Allah ya hore masa zai yi turanci zai yi larabci zai yi hausa zai yi kanuri zai yi fulatanci duk da harshe ɗaya kuma kun wannan ni'ima ce wanda Allah ne kaɗai ke irin wannan ni'imar duk abin da ɗan adam zai ba zai iya kwatanta irin wannan ba shi ne Allah ya ce duk da irin ƙarancinku da yi min ɗa'a da kuma yawan masaɓa a cikinku to hakan baya hana kuma na muku ni'imar bai hanawa ubangiji yayin ima sai da dama ita rahamaniyar Allah a duniya wanda ma ba musulmi ba iya samu wanda kuma musulmi ne shi ma iya samu amma jin kan Allah kuma a lahira wannan sai masu imani ana fahimta yasa ar-rahman makamiyar kyauta a duniya ya baka ya biya john ya biya emmanuel ya biya waye ya duk kowa an bashi amma in magana ake ta ar-rahim jin kai na Allah to kuma sai mu imani ne zame a lahira Allah ta'ala ya samu na cikin su inna Allah la ghafurur rahim na'am والله يعلم ما تسرون وما تعلنون malace wa wa fima ya'ati ihabatu ilmihi ta'ala bi jami'il ashiya a cikin abin da zai zo baya gewayewan Allah iliminsa ya gewaye dukkan al'amura abin da ka sani da ma abin da ba ka sani ba ƙanƙantar abu ba ta hana Allah ya san shi ballanta na girmansa ana fahimta kuma duk wanda Allah ya hore musu aiki musamman cikin daji ko tono ko haƙan ƙasa za ku ba su za su baku irin wannan labari yanzu ku tambayi masu haƙa rijiya sai a yi rami mai zurfi da ya kai mita kaza a ƙasa amma sai ya tono ƙwaron da ransa kuma lafiyarsa kalau iya ci iya sha har ma iyali gare shi amma fa sai an tona ƙasa za a gai shi ta ina yake samun abinci ta ina yake samun iska ma da zai shaka ta ina yake samun ruwa da zai sha Allah ne yake masa Allah ne yake bashi masu harkar jeji su ga kungurmin daji a ga wata halittar a nan take rayuwa wata ma bata taba sanin akwai gari da mutane a ciki ba a nan take rayuwa ta gama rayuwa ta Allah ya karbe ta anan da 'ya'yanta da komai amma ba ta taɓa sanin akwai wasu halitta mutane a gari ba ta tsari ba duk Allah iya wannan ballantana ka yi sammai akwai halittun da Allah ne kaɗai ya san su an fahimci wannan yasa Allah yake cewa wallahu ya alamu ma yusirruna wa ma yu'linun Allah ta'ala shine mafi sani game da abin da yake bayyane ma tusirruna wa ma tu'linun abin da kuke bayyanawa abin da kuke sirrantawa Allah ya sani wa asiru qaulakum aw jaharu bi ko ku sirranta ko ku bayyana duk ɗaya ne a gun Allah ana fahimta wa ma yu'linun sannan abinda kuke bayyanawa shi ma Allah ya sani fakashauhu abinda ake bukata dai ku ku tsoraci Allah bayin Allah ku kiyaye dokokin Allah shine tsakaninku da shi da kuma rabuwarku da shi lafiya amma ba za ka ɓoye wa Allah ba a duk inda kake ilimin Allah iya tare da kai yasa dama yake cewa alam tara anna allaha ya'lamu ma fis samawati ma fil ard ma yakunu min najwa ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض Mm.
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم na'am ولا خمسة إلا هو سادسهم Mm.
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا Mm.
ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة na'am إن الله بكل شيء عليم Allah ke cewa alam tara anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa fil ard Allah shine masani game da dukkan abin da yake cikin samai da kasai da kuma abin da ke tsakanin su sai ce ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'u duk wanda suka gana su biyu su uku kai to Allah ne na hudun su an gane ko ko koma gefe kuna tattaunawa ku uku to Allah iya tare da ku hine na hudun ku haka nan idan ku hudu ne Allah ne na biyar ɗinku in ku biyar ne Allah ne na shidanku sai ce wala adna min zalika wala akasar illa huwa ma'ahum aina ma kanu in ƙasa da uku ne kaga biyu kenan in sama da shida ne ba iyaka ko ƙasa da uku ko sama da shidan duk Allah ya ce iya tare da ku kuma aina ma kanu duk inda ku kasance sama sun summa yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah sanan duk abin da kuka yi kuma Allah zai titse ku ya baku labari a ranar al-qiyama yasa ya dan uwa karka yadda a kulla wani shari da kai karka yadda duk abin da za a kullawa wani shari ko cutarwa ko tozartawa kar ka yi da'ai wannan da kai domin duk inda aka je aka yi wannan mitin aka kulla kaza aka murda kaza to Allah sai ya titsiye ku a gaban sa kiyama ya ba ku labari a lokacin da kun boyewa idan mutane kun buya kun kulle kullan ku ko yayi tasiri ko bai yi ba to Allah sai ya ba ku labari yasa karka yadda a zauna a kukkulla wani abu wanda ba alkhairi bane yasa ce da la khaira fi kasirin min najwahum illa man amar bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas duk wata tattaunawa ta mutane inji Allah ba alkhairi cikin ta sai tattauna kan abubuwa guda uku illa man amar bi sadaqa sai dai a tattauna a cikin meeting din a yi umarni a taimakiwa ne a taimaki marayuwa ne a taimaki miskinaiwa ne a taimaki kazawa ne to wannan meeting din in kun yi to iya cikin meeting da alkhairi ina amar bi sadaqa aw ma'ruf ko a zauna a yi mitin ne da awa za ta ci gaba yadda karatu zai ɗore bayan ramadan ma ya ci gaba da faruwa a tattauna a kan wannan ana ganewa ko sannan a ci gaba da yaɗa da'awa a ƙauyuka ana ƙarfafar kwamitin da'awa a cikin unguwanni suna al'amuru bil ma'aruf wa nahyi anil munkar to a yi mitin da kai akan wannan alkhairi ne sannan kuma au islahin bainan nas ko ku yi mitin tsakanin wane da wane ba a jituwa tsakanin wane da wane shi dan ya shiga mu zauna mu yi welcoming ɗin problem ɗin mu zauna mu tattauna ya za a salwanta su to wannan shine ta meeting wanda Allah ya ce su kadai ne suke da alkhairi wannan meeting ɗin su kadai ne Allah ya ce su ne meeting masu alkhairi amma akas akasin wannan to Allah ya ce meeting ne wanda ƙarshen sa nadama za a yi kuma duk abin da za a gayyace ka na meeting to ka san me za a tattauna me ajandar karka je a mitin da kai a koruwa ne a cizgunawa ne a yi wa wannan shari a yi wa wannan kazafi to karka yadda da wani mitin din duk abin da za ka samu a duniya karka yadda da shi amma a yi mitin na taimakon al'umma a yi mitin na taimakon addini a yi mitin na kawo sulhu da maslaha tsakanin al'umma to wannan ko kwana za ku yi a mitin ku je ku yi ta yi Allah iya sansa kuma iya tare da ku ana fahimta shine Allah ta'ala yake cewa wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun Allah ta'ala shine mafi sani kan abin da kuke boyewa sannan kuma shine mafi sani kan abin da kuke bayyanawa na'am والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون Allah ta'ala yake cewa wallazina yad'una min dunillah waɗannan da ake kiransu kira na ibada an gane ko tad'uhum lita'buduhum ake kiransu domin a bauta musu kamar gumaka da sauransu ana ba su matsayi na bauta koma bayan Allah sai Allah ta'ala yake cewa la yakhluquna shay'an su din ba su halici komai ba duk wanda za a bashi matsayin Allah a bauta masa ko a mai kira irin kiran da Allah kadai ake yi wa to Allah yake sanar da duniya cewa la yakhluquna shay'an ba abin da ya halitta hatta gumakan ma da ƙorani yake ba da labari irin su lata da uzza da manata to su ma ko abin da bai kai kiyashi ba halice shi ba duk wani abin da za a bashi matsayin Allah a jiya da yau da gobe Allah ce la ya khuluquna shay'an bai isa ya halice ko fifiken sauro ba hasali ma wa hum yukulqun wannan karkace su ma halittar su akai a'a wa hum musawwirun ko yusawwirun su ma suranta su akai an fahimta in ka ce wa hum yukulqun su ma halittar su aka yi ai zaka iya biya wani matsayin halitta ba Allah ba kenan tunda goma ka sassaka su ake yi wani gina shi ake wani mulmula shi ake yi hannu ne yake sassaka shi an fahimta amma halitta Allah ne yake halitta mai numfashi kadai yake yi amma abin da za a sassaka na gunki da ice da katako da yumbu da wane duk ayi wannan yusawiru da kenan kamar hoto ne a ɗauki hotonka ga kanan a ɗauki hoton suwa ga sunan amma wannan sura ake cewa ko hoto mai magana ne ba halitta ba ne sura ne Allah ne ke halitta amma su gumaka yusawwirun hotonsu aka yi sassaƙa su aka yi mutum-mutumin su aka yi amma halitta mai numfashi ya je ya dawo to Allah ne kaɗai yake a duniya ba wanda ya sai wannan yasa Allah ta'ala a wata ayar yake cewa ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له mm.
إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا na'am لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه mm.
ضعف الطالب والمطلوب Allah ke cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane duriba masalun nan duriba suka ce fi'il wa fa'il ne an gane ko an buga muku misali ku saurara ku ji innal ladina tad'una min dunillah waɗannan da ake musu kira irin kiran ibada koma bayan Allah sai Allah ya ce lam yakulu qudubaba ko kuda ba sa iya halitta kuda shine zubab ba su isa su halicci kuda ba Allah ya ce wala wujita ma'ula ko za su yi taron dangi da gumakan jiya da na ƙasa kaza da na ƙasar ina ne duk a haɗu to Allah ce su ɗinkan ba su iya halittar ko ƙuda an fahimta Allah ma kuma yake buga wani misali da zai ƙara kama hankalinka ya ce ba ma halittar ba za su iya ba wa in yasulhum mutu babu shay'an inda ƙudan zai zo ya ma fashi na wani abinka layin sanki zuhumin ba za ka iya kwatowa ba layin sanki zuhumin yanzu ka ɗauko fura za ka sha ka ɗauko kunu za ka sha sai ƙuda ya zo fu ya sauka ya tashi ya gudu ka san saukarsu dole zai tashi da wani abin hanyi ba naka ba ne za ka iya kwatowa ƙuda in yama fashi in ji Allah ba ka iya kwatowa ko akwai mai kwatowa in kuda ya zo ya sauka abincin ka ya tashi ya tashi da wani abin to kuma Allah ya ce baka isa kwato ba duk karfin ka kuwa la yasanqidhu humin baku isa ku kwato abin da kuda ya fi yayye muku fashin sa ba sai Allah da kansa ya da'ufa talib wal matal da wanda ake bautawa ba Allah ba da mai bautar wani Allah duk sun yi rauni duk sun yi rauni rauni ya kama su da mai bautar wani Allah da shi kansa abin da ake bauta ba Allah ba Allah ce sun yi rauni ina da'ufa talib wal matalub at-talib fa'il wal matalub ata al matalub kuma mafa'ul an fahimta da wanda yake yi da wanda ake wa duk sun yi rauni inji Allah sai Allah ke cewa la yakalquna shay'an wa hum yakulqun ba su isa halarci komai ba hasali su ma suranta su aka yi daga duwatsu da bishiyoyi da abin da ya kama da wannan na'am أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون
Allah sai ƙara taukidi akan cewa gumakan nan amwat matattu ne ko ba matattu bane kuma aka ce ghairu ahya ba rayayyu bane domin dai duk dakikancin mutum ya gane an ce can ba su iya yin halitta sassaƙa su aka yi suranta su aka yi Allah ya ƙara ce amwatun matattu ne ba su da rai sannan aka ƙara cewa gairu a haya'in akwai wanda bai gane wannan ba duk gwarin cika ya za ka gane ƙwar'ani sarkin buga misali kenan amwatun gairu a haya'in matattu ne wanda ba rayu ba ne himali ce ta akid ƙarfa magana ce wa ma yi shoro na ayyana yi ba a sun su ma gumakan ba su san yaushe Allah zai tada alƙiyama ba ko sun sani ba su sani ba wanda ake ɗaukar matsayin Allahn a bashi to Allahn ya ce ka tambaye shi yaushe kiyama za ta tsaya yaushe zai mutu yaushe za a tashi ina ce ba ko masa wallahi bai sani ba kaga bai cancanta abota masa ba kenan bai cancanta ba tsoraka bawan Allah ka kula yanda Qur'ani yake bada wannan labarin game da kafiran da to har mutanen yau ma misalin ya hau kansu ga irin addu'o'i da manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam azkar na ɗalabi da jalabi ɗalab shi ne nema jalab kuma neman tsari ga wani abu duk an yi bayani akan wannan amma wani sai ta tafi wajen boka kuma ka san boka nan ko tsarki bai iya ba yanzu ka taro bokaye ɗari ka ce da Allah su kana so daga alamtara kai fa zuwa minal jinnati wa nasu amma karatu mai kyau wallahi da kira za a samu uku hudu su na jarabawa sannan ka ce ya ake shiga ban ɗaki wallahi bai iya ba ya ake alwala me kabli da ba'di na sallah bai sani ba amma kai da kake da fahimtar addini fiye da shi kuma ka ɗau rayuwarka ka ɗau imaninka kai masa hudu bayan kuma ubangiji da manzo sallallahu alaihi wasallama sun ja kunne sun yi tsawa kan wannan iya zama sanadiyar fitar mutum daga musulunci amma har yanzu adadi da yawa daga cikin 'yan siyasarmu adadi da yawa daga cikin 'yan kasuwarmu adadi da yawa daga cikin matayenmu suna mu'amala da bokaye suna mu'amala da bokaye suna sihirce-sihirce binne-binne kulle-kulle wannan kuma ƙana'an shirka ne rabuwa da Allah ne Allah bai san wannan baya kaunar wannan so daga duk wani wanda yake fahimtar addini yake fahimtar qala Allahu qala Rasul to ba zai taba harka da boka ba shi boka an ce ko ka je gunsa ya faɗa ma magana ka ce kai boka wannan ai ba zai ba ƙarya ne to an ce sai kai kwana 40 kana sallah al'ala ba zai karba ba lam yaqbal salata 40 yawman zuwan da kai ya ce ka nemo kaza mai bingi-bingi ka nemo bakin ɗan taure ka nemo wacece-wacece ka ce kai wannan ya yi wahala ba zan yi ba to zuwan da kai sai ka yi sallan kwana arba'in allah baya so sannan kuma in ya faɗa ma magana kai da ga wannan je ka binne a maɗa hudu jefa a sama rumfar wani jefa a gidan wani ka jefa to manzala ce ka kafar shi a ƙur'ani faƙad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda boka ya bashi aiki yayi to ya kafir shi a ƙur'ani ji manzo Allah la haura wala quwwata illa billah saboda ka mutane ku nutsu ku hankalta duk abin da Allah ya faɗa ba wasa yake da mu ba duk abin da manzon Allah ya faɗa ba wasa yake da mu ba mu gyara rayuwar mu ita wannan rayuwar ina za ta je ne rayuwar ba ta da tabbas kuma ba ta da tsawo idan ka biya wannan duniya to za ta je ta jefa ka a halaka wanda lokacin da za ka halaka ba wanda ya sani kuma an fahimci wannan to wannan shine abin da Allah yake faɗa amwatun ghairu ahya'in sai cewa ma ya shi'uru na ayyana yi ba su domin rauni na gumaka da raunin bokaye yanzu ka jika ce bokaye za ta da alƙiyama wallahi dai ma ƙarya ba abin da ya sani to kuma shi ne zai ce ma ya san gaibu ya san abin da za a yi gobe ya san abin da za a yi jibi wannan kaɗai tambaya ce da za ta tabbatar da ƙarya yake yi in dai ka san gaibi boka to yau za ta da alƙiyama wace shekara ce 2000 annawa ne sai yi bayani duk abin da zai faɗa makar ya yake yi kaga duk mutumin ko kuma yaushe ma za ka mutu boka yaushe ne za ka mutu a wace shekara za ka mutu ba zai faɗa ba bai sani ba to kuma shi ne zai ce ma wata kaza za a yi kaza ko 2000 an kaza za a yi kaza kuma ka yadda ina hankalin ka yake ina tunanin ka yake amwatun ghairu ahaya'in wa ma yash'uruna ayyana yub'asun na'am إلهكم إله واحد نعم فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة نعم قلوبهم منكرة وهم مستكبرون
Allah ya ce ilahuku abin bautar ku al-mustahiqu lil ibada wanda ya cancanci abauta masa ilahun wahid Allah ne guda daya wanda ya cancanci a masa bauta in ji Allah to shi ne duk wanda ka gani ana masa bauta mato bai cancanta ba bai cancanta ba amma bauta da ta cancanta kuma ta dace a yi ta shine bawa ya bauta wa Allah ana fahimtar wannan kuma ibadan nan suka ce a fi'ilun jami'a lima yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'al az-zahirati wal batina wannan ta'arifi ne daga cikin abin da Ibn Taymiyyah yake faɗa game da ibada yake cewa fi'ilun jami'in ko ismun jami'a in aka ce al-ibada wani suna ne gamamman suna an gane ko wanda ya tattaro dukkan abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi an gane ko in dai Allah yana son abin kuma ya yarda da shi to ya zama ibada min al-aqwali wannan abin da Allah yake so ya dirshi magana ce kamar karatun alkur'ani ambaton Allah azkar yiwa manzon Allah salati duk wannan Allah iya so kuma ya yaje mu an fahimta eh min al sannan wal af'al ayyuka ne kamar sallah Allah iya son sallah domin son ma da Allah yake wa sallah sai da ya ambace ta a sama da 86 da Qur'ani ana fahimta Allah yana so mu yi azumi Allah ya san dawafi da sa'ayi duk ya faɗa yana so yin su ibada ne abinda Allah yake so ya yadda da shi yinsa kuma ibada ne sai dai kuma ibada ba ta zama ibada sai ta samu sharaɗi guda biyu na farko a yi don Allah na biyu kuma a yi bisa koyarwar manzan Allah duk abin da ake so na ibada mu samu lada to sai ya samu wannan sharaɗin guda biyu an fahimci wannan za ka yi sadaka kai ikilasi za ka je aikin hajji kai ikilasi za ka je umara kai ikilasi ma'ana kai don Allah an fahimta kuma in ka je aikin kai koyarwar bisa sunna wannan shine shuruɗu qubulul amal sharuɗan da ake karɓar aiki a kansu Allah yana so ya yarda da shi ya ma'aikata eh to amma aikin bai zama na gari sai kai ikilasi ciki sannan kuma sai kai mutaba'ar manzon Allah a cikin aikin wannan shine sharɗin karɓar aiki ana fahimtar wannan duk abin da zaka yi ya dan uwa to ka dora shi a wannan mizanin zaka yi kaza to ya ikilasin ka yake ka tsantsanta niyyarka da Allah zaka yi sannan yaya ko manzon Allah ya koyar aikin wannan shine abin bukata ga kowa yasa ce dama ilahukum ilahun wahid abin bautar ku abin bauta ne guda dai inji Allah la nazira lahu fi zatihi wala fi sifatihi bahi da abokin tarayya a zatin sa sana a sufofin sa wala fi af'alihi haka nan bashi da abokin tarayya cikin aikace aikatan sa wa huwa Allah ta'ala shine dai Allah madaukaki wallazina la yu'minuna bil akhirah wadannan da basu imani da ranar alkiyama ba qulubuhum munkira Allah ce zukatansu ja jahidatul liluhadaniya tana jayayya game da ɗayatakan Allah duk mutumin da bai imani da ranar alkiyama ba to zuciyarsa tana jayayya ne da ɗayatakan Allah qulubuhum munkira ay jahida mai ja'in ja liluhadaniyatihi ta'ala wajen kaɗaitakan Allah ta'ala sannan kuma wa hum mustakbirun duk wanda bai imani da kiyama ba to Allah ya san fara cikin masu girman kai mustakbiruna anil imani bihi suna girman kai game da su imani da Allah subhanahu wataala daga nan fa
لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون Allah ya ce la jarama haqqan shine haqqan kenan tabbas gaske annallaha shi Allah ta'ala ya alawo ma yusirruna wa ma yu'linun Allah ya san abin da kuke surrantawa sannan kuma Allah ya san abin da kuke bayyanawa tabbas ne wannan yasa ya kawo lajarama ai haqqan Allah ya san abin da kuke surrantawa sannan kuma ya san abin da kuke bayyanawa fayujazihim bizalika hakan kuma da shi Allah zai muku sakayya in ka boye alkhairi to da alkhairi Allah zai masa sakayya in ka ɓoye shari da shari Allah zai masa kayya in ka bayyana alkhairi da alkhairin Allah zai masa kayya haka ne in ka bayyana shari da sharin Allah zai masa kayya wa man ya'mal miskala zarratin khairan yara wa man ya'mal miskala zarratin sharran yara duk abin da kai ɗayan biyu ne ko khair ko shar kuma kowane da shi Allah zai masa kayya shine fa yujazihim sai Allah ya musu sakayya akan abin da suka aikata da shi an gane ko a la jarama anna Allah ya alaw ma yusiruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin Allah dai baya son masu girman kai an gane ko kuma girman kan nan shi ma ma'aikin Allah ya bayani a kansa abinda ake nufi da al-kibr girman kai shine ghamdun nas wa batar al-haq ghamdun nas wa batar al-haq rena mutane da yi wa mutane kallon reni wannan alamar girman kai ta farko kenan a ce kawai don mutum bai kai ka jari ba don bai kai ka kwalin karatun boko ba don bai kai ka kaza ba kana mai ganin wulakanci to babban alamar girman kai ta shiga sannan kuma da kin karɓar gaskiya a faɗa ma gaskiya ka san gaskiya ce kai watsi da ita to wannan su ne suka haɗu suka zama girman kai gamɗin nasu wa batarul haq rena mutane sannan kuma da ƙin karɓar gaskiya da watsi da gaskiya wanda su da girman kai da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce innahu la yuhibbul mustakbirin duk masu girman kai Allah ya ce a faɗa musu Allah baya son su yanzu ko mai martaba sarki da mai girma gwamnati sai a aiko ma ba sa son ka ai zaman garin nan zai ma wahala ai ko ba gaskiya bane to shi Allah mahalicci ne ce baya son ka ba to ina ka kama kuma duk mai girman kai Allah ya ce a faɗa masa Allah baya zansa Allah bai ƙaunarsa kuma ka san in Allah bai kaunarka ba za ka samu rahamarsa ba tunda rahamar Allah ta masoya Allah ce ta wanda suke soyayyen Allah kuma Allah yake son su to jinkan Allah da rahamarsa na wasu ne to kai ko mai girman kai Allah ya ci bai san ka innahu la yuhibbul mustakbirin duk wani mai girman kai Allah bai san sa yani inna Allah la yuhibbul mustakbirina alai an yu'minu bihi Allah bai san masu girman kai ga shi Allah din sannan kuma wanda ba su yi imani da Allah din ba an fahimta wannan duka kuma iya nuna cewa Allah zai masa sakayya kuma zai kama su ya hukubantar da su a irin sakamakon girman kan da suke yi shi yasa dama an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a shi dan adam iya da lahu silsilatan duk inda dan adam yake iya da chain guda biyu an gane ko kuma Allah ta'ala ya ya ya, ya bawa mala'iku rukun wannan sarkar kamar gefen kananan da sarka gefen kananan da sarka to an yi sama da su an biya wa mala'ika ya riƙe ana fahimta duk lokacin da ɗan adam ya yi girman kai yake hankoro sai an sanyi sai ya zama buwayayye sai Allah ce mala'ikan ya saki wannan sarkar ka yi ƙasa ba za a ganka ba sannan in ka yi tawazi'u ka yi ƙasƙantar da kai sai kuma Allah ya ce a ɗaga ka kuma a sanka shi ne man tawazi'a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kaskantar da kai don Allah kuma Allah sai daga darajarsa ana fahimta amma in daddage za ka yi to Allah sai sa a turmushe ka kuma ba wanda zai san ka shi yasa ɗaukaka ta Allah ce walillahi na izzatu wali rasulihi wali mu'minin ita kuma a galabiya kun ga wannan ɗaukakar a galabiya ta bata zuwa da alkhairi a galabiya ɗaukaka bata zuwa da alkhairi da shahara illa man rahimallah kowane fage har na addinin ma wallahi misali ga dattawa muna tare da su ya lokacin da malam dan gungu yake zuwa garin tafsiri an ce har aka ake ɗaukansa ya shiga mota ko mashin ma ba zai yi ba domin tsabar kauna da ake masa ɗaukaka amma yau dan gungu iya cikin masu kareta hadisan manzon Allah yace ba wani hadisi da bukhari wai da takaddar kunshe tsire ɗaya ne kaga yi bala'i ya shiga sai ka tausaya masa amma a da ba mai tara mutane a garin nan ka masa babu shi inda ya ɓangaren karatu ne babu amma kuma ga abin da ya kasance gari shi saboda ka ɗaukaka har a fagen addini sai ka roƙi Allah ya matsari da shirin don duk in ɗaukaka ta zo a galabiya a galabiya tana zuwa da girman kai a galabiya tana zuwa da girman kai da kuma wani abu na shan kai shi kuma irin wannan Allah ba ya son sa to daga amma in daukaka ta zo daga Allah ba neman ta aka yi ba kuma kana neman taimakon Allah akan ta sai zama alkhairi kuma sai ta zama alkhairi amma in dai daukaka ta zo shi dan ya shiga to halaka yake kai mutum Allah ta'ala ya tsare mu yasa malik yake cewa wa kullu dhanbin yumkinu sitrahu wa ikfa'uhu illa takabbur duk zunubi a duniya zaka iya koyi shi amma banda girman kai kun bai bishi kibar shi girman ka idan da mutane yake yi zai boyu ba zai boyu ba amma duk zunubi caca za ka ɓoye zina mutum zai ɓuya katsa zai ɓuya amma amma girman kai zunubi ne da baya ɓoyuwa dama shi dama so ake ma a ga ana yi ɗin dama an gane ko fa innahu fiskun yalzumu al-ilan fasikanci ne wanda ya lazumci sanarwa duk mai girman kai sanarwa yake shi mai girman kai ne saban Allah ne ya lazimci sai ka sanar wa huwa aslul isyan kulla shi girman kai shine asalin saban Allah gaba ɗayansa tunda shi dan girman kai ya fara yi wa Allah da ya ce ga gaida annabi Adam ya ce a ba zai gaida shi ba domin shi iya ganin an halicce shi da wuta shi kuma iya ganin an halicce annabi Adam da da ƙasa ko da tabo da ganin girman kai ya shiga shine ce aslul isyan kulla qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malai ce mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce yi husharul mutakabbiru ne wa malƙiyama duk masu girman kai za a tada su ranar alƙiyama amsalu zurra fi suratul rijal za a yi su kamar zurra kamar ƙwaya ko wani tsoro wanda yake ƙasa a kuma a surar mutane yanzu kamar a yi halittar kamar ƙuda amma surar mutum aka yi shi an kankanta halittar kamar kwaya amma kuma sura ɗan adam aka yi ya ga shahumu zil fi kulli makan suna cike da damuwa da ƙasƙanci a duk inda suke ga girman kai a zuciya amma Allah ya kankantar da halittar su gaba ɗaya an gane ko fa yusaquna ila sijin fi jahannam a hakan ma za a kora su wani kurkuku cikin wutar jahannama yusamma bulus haka manzon Allah ya ce sunan kurkukun masu girman kai bulus a cikin wutar jahannama yake anan za a kulle su ta'aluhum narul anyar dukkan wutatan jahannama tana saman su an gane ko yasqauna min asari ahli nar za a dinga shayar da su irin a ruwan da yake ake dafa ake tafasa yan wuta ruwan da yake bubbuga jikin yan wuta to kuma shine abin da za a shayar da su shi yasa girman kai bala'i ne mu guji girman kai ga irin sakamakon da Allah ta'ala yake wa masu girman kai hadisi ne ingantacce malam yace hasanahu a imamu tirmidhi fatasakkar lahum ajsamuhum fil hashr Allah sai kankantar da jikinsu a filin alkiyama hine yadurruhum tasgiruha wanda kankantar da suka yi na jikinsu Allah mai da su kankanuwan halitta to hakan sai ya cutar da su wa ta'azzama lahum fin nar kuma an kai su ta a girmar da su hina yadurruhum izmaha sannan girman su kuma auta zai cutar da su an fahimta kankantar su kuma a filin alkiyama zai cutar da su wannan shine sakamakon masu girman kai kamar yadda wannan aya take faɗa kuma la ya kawo hadisi karkahinta suma zakara halul mutakabbirina bin nisba lil wahyi sannan Allah ta'ala ya ci gaba da mana bayani game da masu girman kai bin nisba bil wahyi idan an ce Allah ya ce ga doka daga Allah idza sa'alu an ko in sun tambaya ko an sanar da su ga doka daga Allah in dai mai girman kai to ga irin ijaba da zai bayar to muna cikin wannan tattaunawa sai muka yi manyan baki daga majalisunmu na yalan guruza can masallacin marigayi alarama mala sanubula wanda iya cikin majalisun da nake halatta a duk sati-sati a wancan lokaci kafin ramadan akwai malam ahmad ulama akwai malam dr mustapha ismail wanda kusan su ne jigo na wancan majalisi duk da cewa su ma suna hidimar tafsirinsu na dare ne amma suka fatse domin su ziyarce mu mu ga juna kuma su yi wa juna fatan alkhairi Malam Ahmad muna maka barka da zuwa. Allah ta'ala ya ba da ladan ziyara. Dokta muna ƙara jinjina. Allah ta'ala ya ba da ladan ziyara. Allah ta'ala ya saka muku da alhairi. Na'am aya ta gaba.
Wa idza qila lahum madha anzala rabbukum qalu asatirul awwalin Wa iza qila lahum ay almutakabbirin idan an tambaye masu girman kai mislu annatr bin al-haris kamar da mala ya kawo wani jibgegen kafiri lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke cewa natr bin al-haris shi da waɗansu sa idan an ce ma za anzala rabbuku me ubangijinku ya saukar na sako a faɗa muku ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya turo sako zuwa ga annabi muhammad me sakon yake cewa Ƙalu sai su ce a satiril awwalina ai a kadhibil awwalina ai duk abin da manzon Allah ne yake faɗa to kare kare da yi ne yayi to wannan shine alamar masu girman kai game da wahayi in girman kai ya shiga mutum sai ya kare ta aya sai ya kare ta hadisi sau nawa za a jawa mutum hadisi ya yi san zuciya ne wannan ko kuma hadisin da ifi ne ko bai sani ba ba ai shine da ifin ai yanzu aka ce yayi bayani ya hadisi yake zama da ifi wallahi ba zai iya yi ba ba zai iya yi ba amma domin son zuciya da girman kai sai ce wallahi duk abin da suke faɗa muku ko son zuciya ne ƙarya ne hadisan ma duk masu rauni ne kuma alhali ne asalin mai rauni to shugabannin kafirai lokacin manzon Allah ga abin da suke faɗa idan an ce da su ai jiya manzon Allah an masa wahayi yayi bayani me da me da me yace ai wace doka Allah ya saukar gare mu yace asatirul awwalina ai akadibil awwalina ai ƙarerayin mutanen farko ne ke tattarowa yake faɗa muku ya ƙulu na zalika idilalan linnas iya faɗar haka domin ya ɓatar da mutane ai ma ya ƙuluhu muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda annabi muhammad yake faɗa a satirul awwalina ai tatsuniyoyi ne na mutanen farko wa hum yanzil alaihi wa lam yanzil alaihi shay ai abin da yake faɗa ma ba wani wahayin da aka masa ma ba a mai wahayin komai ba walizalika lam yansibu asatir wa rafa'uhu ala annahu khabar a qalu kalamuhu asatir al-awwalin ƙarshe dai suka ce ai duk abin da manzon Allah zai faɗa muku ai tatsuniya ce irin tatsuniyar mutanen farko kaga wannan alama ce ta mai girman kai ya karyata aya ko ya karyata hadisi ko a faɗa mai gaskiya ya ki karɓa to alamar mai girman kai game da wahayi kenan na'am
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون ومن أوزار الذين يضلونهم Hmm.
ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم na'am ألا ساء ما يزرون Allah ta- Allah ta'ala ke cewa liyahmilu wannan lamul aqiba ce ƙarshen abin da zai faru ƙarshen abin da zai faru ga masu ƙareta Qur'ani da masu ƙareta wahi ƙarshen da zai faru shine yahmilu awzarahu ƙarshe dai sakamakon ƙarshe to za su ɗau kayayyakin nauyinsu a wuyayensu liyahmilu awzarahum ay zunubahum kamila cikakke yasa dama an ce zunubi kana fitowa da kabari zaka fara gani dama da mummuna sufa kuma a ce dole sai kayi dakon zaka je gunda za ma hisabi da shi la haula wala quwwata illa billah dama zunubi an ci iya nan kan kabarin mutum kana fitowa shi zaka fara arba da shi sannan mala'iku su tusaka su ce sai ka dauki shi ka kai gunda za ma hisabi da shi shine liyahmilu awzarahum kamila sa ɗau zunubansu cikakke a wuyayensu lam yi kafir min hashe ba za a kankare musu komai ba yau malƙiyama a ranar alƙiyama bayan nasu ma wa min min ɗin a taba'idiyya ce da wani sashi na auzar na zunubai allazi ne dullu na hun ghairi ilm zunubin wanda suka ɓatar da su ba tare da ilimi ba shi yasa ka guji jagorantar mutane akan ɓata duk wanda ya bi ka akan bata to akwai wani kamashi na zulubin su za a ƙara maka man sanna sannatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah haka nan man sanna sayyi'atan man sanna sanna sayyi'a fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda ya ta samu kuma mummunan abu shine farko to duk wanda ya dosa wannan mummunan ya bi shi to shi iya da kamashi a kansa yasa duk wanda ya kisan kai na ganganci an ce akwai kamasho da yake komawa gun ɗan gidan annabi adamu na farko hadisi ne mazan Allah ya faɗa ko yau aka yi kisan kai na ganganci to sai an ɗau wani zurbin an kaiwa wancan da ya fara kashe ɗan uwansa lokacin annabi adamu alaihi salam domin ka'idar Allah haka yasa ka guji jagorantar mutane kan barna in dai kana jin su kan barna ka san ba daidai ba ne ka jagorance su to duk wanda ya bi ka idan an je kiyama akwai kamashin azunubi za a ɗauka daga nasa a baka shine wa min auzarin ladina yudillunahum bighairi ilm li'annahum da'uhum ila dalal domin su an kiraye su ne zuwa ga bata fattaba'uhum suka bi wadancan shugabanni fashtaraku fil ism ya suka yi tarayya cikin zunubi Allah da kansa yake cewa ala harfu tambe wa saurara ku ji sa'a ai bi'isa ma yazirun ma yahmilunahu abinda za su yi dakon sa a kiyama yayi muni a ce dakon zunubi za ka yi a ƙiyama to Allah ya ce wannan da ko ya yi muni a yi bi isa himlihim haza abin nan da za su ɗauke shi a kafaɗinsu ya yi muni in ji Allah ya yi munana ba alkhairi ba ne ba Allah ta'ala ya samu dace to ina zaton za mu tsaya a nan insha Allah za mu tsaya a aya mai namba ta 25 gobe za mu tashi aya mai namba ta 26 in Allah ya kai mu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kusa kwarai kuma da muka yi Allah ta'ala ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata akwai sanarwa guda biyu masu muhimmanci kafin a karanta takardi sanarwa ta farko ko da ji ko da duba agogo ramadan ya zo ƙarshe tunda yau mun kai azumi na 25 ya rage biyar ko hudu a watan gaba daya ana fahimta to bisa shawarwari da muke da shugabannin majalisi wajen wani satin da ya gabata zuwa yau to mun karkare min ittifaki ji ba a sabat za a rufe wannan karatun insha Allah idan mun yi karatun gobe juma'a to ranar asabar za mu rufe a lokacin da wata yake 27 daidai wannan shine sanarwa ta farko sai a faɗa yan uwa na nesa su matso kusa domin za a yi tattauna kuma a yi jawabai da kuma ainihin addu'o'i na musamman a ƙarshen darasin insha Allah da kuma ban kwana na alkhairi da zamu yi da al'ummar wannan unguwa sai kuma haduwa ta alkhairi da dinga hada mu munasaba munasaba insha Allah abu na biyu kuma akwai wata baiwar Allah wanda muna da alaka ta addini da ita to tana cikin wata larura da mun tattauna da shugabannin majalisi nan ma suka ce to a iya sanar da al'umma za a iya ba da damar ma a nemi taimako akan wannan matsala din mijinta ya rasu sama da shekara bakwai ya bar mata maraya ya mace kuma ta isa aure kuma Allah da ikonsa ta nemi ta sawo manemi dan manemin ma an turo shi har guna mutumin kirki ne kuma dai ba dai matsala to matsala ta rayuwa an sa auren har uku ana dagawa an sa sama tun bara ka sa auren yau ta sana baya auren aka sa bai fota shida baya ba nan ma aka ƙara dagawa to yanzu nan an sa auren a watan sallan nan 20 ga watan sallah in Allah ya raya mu to hadarin shine saurayin ya aiko ya ce in dai aka daga wannan auren to zai iya zuwa ya nemi auren sa yi gaskiya tunda shi ya shirya kuma ya matsu da auren ta zo muka tattauna da sauran wasu yan uwa aka ce me basic abu da ake bukata a auren da mace kar a yi buri abinda al'ada ta nuna kuma dole a yi shi domin ita ma mace ce ya ce kuma kar a mata abin da kuma zaman auren ma zai mata wahala aka tattauna kan cewa akwai kamar kayayyakin gado haka na dole dai da abin dan shimfiɗa da abincin abinci dole dai wannan su ne za a kai duk talauci mutum zai kai yasa da wannan to cikin hikimar Allah akwai wani bawan Allah da fas na kira shi a waya na shiga wata abu da ta so to a lokacin cikin hikimar Allah ya ce to duk abin da aka karkare shi ya dau alƙawarin zai ba da rabin kuɗin idan dubu ɗari uku ne to zai bada dubu ɗari da hamsin in dubu ɗari hudu ne zai bada dubu ɗari biyu ya mun alkawari ya ce ran da aka yi sallah washe gari zai kawo nan kuɗin to rabin shi ne ake so al'umma su taimaka mai taro mai sisi idan har Allah ya sa akwai majalisunmu na safe na matan aure na mamun sanar da kuma nan muka tattauna su ma a sanar saboda ka za a nemi taimako yanzu bisa wannan mas'ala din idan Allah ya sa mun ga abin da muka tara ya isa to shi kenan sai a karɓo wancan a haɗa a sallame su idan kuma abin da muka tattara bai kai rabin abin da wancan bawan Allah ya bayar ba to dole za mu da za mu za mu fixing da wa'ansu a cikin mutane masu fiska ko masu yanayin amma dai kara yi irin wannan kasuwar ba kai a ciki ka yi ƙoƙarin sa jarin ka ko mun ƙanƙantarsa domin za ka dasa wata sunna ne baka san irin alkhairin da zai bayu ba kuma kai ɗin ma da ni ba mu san in mun mutu kuma 'ya'yanmu ya za su zama ba tunda wannan maraici ne da karamin karfi sa su wannan halin saboda ka bisa shawarar yan majalisi a yanzu nan insha Allah yan agaji na farin kaya da masu uniform a zagaya waje da ciki a nemi taimako bisa wannan matsala din kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon taimakawa kuma Allah ta'ala ya share musu hawaye manzon Allah ya ce man nafasa an muslimin kurba min kurbati duniya nafasa Allah anhu kurba min kurbati yawmil qiyamah duk wanda ya yaye wa musulmi damuwa cikin damuwar duniya to kuma Allah ya ce zai yaye mai damuwar lahira kaga dai ita wannan baiwar Allah babu damuwa a gabanta kamar wannan ita ce damuwar ta yanzu to in ka ba da abin da zama silar yaye wannan damuwar to kai ko manzon Allah ya ce zai yaye ma damuwar lahira Allah ya samu da cin wanda Allah zai yaye damuwar lahira Allah ya ba mu ikon taimaka junan mu da kuma masu karamin hali nan abu na gaba akwai bawan Allah dattijo a dan malikin fantami ya aikowa da majalisi qur'anai guda 20 domin ya ji ana ta rubuto neman sadakan alkur'ani ga guda 20 ya kawo su ya ce a bayar a ba wanda suka cancanta ranka daɗe muna ma fatan alkhairi Allah ƙara ma lafiya iya fama da larura ta jinya mana mai addu'an Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ji kan mahaifansa Allah ya shirya zuriyarsa Allah ya bashi magada masu albarka Allah kuma ya saka masa da alkhairi akwai shi ma wani dan uwa da ya bada qur'anai guda biyu Alhaji Hassan ko Alhaji Hassan akwai wata mata da ta rubuto neman qur'ani shekaran jiya ya kawo guda biyu a basu to yau ma ya karo guda biyar da ya karo guda biyar amma ya ce a kai majalisunmu na matan aure wanda can ma suna bukatar ƙur'ana sai muka abin nan aka ɗau guda biyar cikin ishirin na aka haɗa da biyar nasa za a tafi da guda goma a kai can majalisun matan aure wanda shi ma za mu rufe karatun jibi insha Allah to wannan shine a takaice sanarwar da take gaban mu Allah ta'ala ya taimake mai ba mu ikon agazawa takarda da ke hannuna wani bawan Allah ne ce iya da wani makoci a unguwarsu mutumin kirki ne a ya shahara wajen taimako a yadda yake faɗa a takardar amma sai dai akwai jarrabawa wallahi yana shan taba an fahimta wannan shine babban jarrabawar da ta samu wannan bawan Allah kuma ya ce hakan baiwa mutane daɗi ga ce dai mutumin kirki ne wajen taimako ya ce to da Allah sun yi mitin suna neman addu'o'inmu akan Allah raba shi da wannan musiba domin in ya rabu da wannan musiba mutuncin zai karu kun ga ya'yan uwa tun a duniya ga irin abin da kyautata da ke dawo da shi kaga bai sani ba kyautatawar da yake musu har addu'a suke masa an fahimta kuma in Allah da wannan yunkurin nasu da addu'o'in bayin Allah Allah zai tsare masa mutuncinsa tunda ma'aikin Allah ya ce in dai dan adam ya kyautata zamansa da mutane hatta zunubin da yake wa Allah Allah zai iya bi masa shi so daga kyautata zama da yi da su har so kike masa addu'a a bayan gidansa to mu muna ƙara masa addu'a Allah ya tsare masa mutuncinsa duk abin da zai zama mutuncinsa ya zubi Allah ya raba shi da shi wannan shan taba da duk sauran aiki na alfasha muna roƙon Allah ta'ala ya yi masa Allah ta'ala ya ƙara masa mutunci da daraja kuma Allah ya ba shi ikon taimako da ya saba wannan kuma takarda ce ita ma ta wannan masu aikin shiga daji yan hunters ko mafarauta ƙungiyarsu ta jiha to dama duk ƙarshen ramadan suna aika wa majalisai neman addu'a game da irin ayyukan da suke na amana yan fashi da makami da kuma shauran yan ta'adda suna shiga jeji kuma wani lokaci suna samun nasara a kansu da yanki da nafin da sauransu to suna neman addu'o'i duk akan Allah ya tsare su abinda za su dosa na wannan bata gari da miyagu Allah ya ba su nasara a kansu to muna musu don Allah ya kare su Allah ta'ala kuma ya dauka ka daraja su duk irin yunkurin su na fada da ta'adda da da da mutane marasa kirki Allah ta'ala ya ba su nasara a kansu Allah ya daura gaskiya akan ƙarya kuma Allah ta'ala ya taimake mu na'am